أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك بركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنشي قبدا كراتمنا موطأ ta imamu darul hijira imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisi na 37 a cikin karatun wannan littafin kamar yadda muka sanya alama lokacin da muka tsaye da karatu ina tunanin mun shiga kitabu salatun laili babu ma ja fi salatun laili ko mun yi ɗauki hadisi na harko muka tsaya ko na uku ne za a tashi aha yau muna 28 ga watan zulhijja hijira da garin maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 14 ga watan shidda a kalanda bature 2026 hadisi na uku a cikin babin mala yake cewa wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abihi an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala idza na'asa ahadukum fi salatihi falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه وانا حديثي إمام البخاري هتر الشيء أتكي إن تتلتن كتاب الوضوء باب الوضوء من النوم باب يندي بياني للي ana yin arwalla idan mutum ya yi barci kenan barci yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warwarewa mutum arwalla haka imam muslim shi ma ya hutar da shi a cikin gantaccen littafin cikin kitabu salatul musafirin babu amri man na'asa fi salatihi aw ista'jama alayhi alquran aw adh-dhikr bi an yarqud babi wanda yake mana bayani akan wanda yayi gangadi a cikin sallar shi ko kuma ya canza wa'ansu kalmomi na alkur'ani ko na ambaton ubangiji abinda yake nashi a wannan hali shine ya ajiye wannan sallah ko ya ajiye wannan zikiri da yake yi ko ya bar wannan karatu na alkur'ani ya kwanta ya huta saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha duka imamu Abu Dawud imamu Ibn Majah dukkan sun hutar da wannan hadisi a cikin sunan insu ala yake cewa haddasani daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga hisham bin urwa hisham bin urwa shine wanda so da yawa muna bayani akan shi shine urwa wannan hisham bin urwa bin zubair bin al-awwam bin khuwailid wanda ya mutu shekara ta 144 daga hijira daga garin makka zuwa madina sai katun faqihun duk da akwai wasu daga cikin malamai kamar ibnu hajar yana cewa rubbama dallasa yake cewa daga baban shi shine Urwa bin Zubair bin al-Awwam wanda ya shekara ta 94 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina thiqatun mashhura yake cewa na Aisha ta zaujin Nabi sallallahu alaihi wa sallama daga Aisha iyalan ko mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama siddiqa ya siddiqi ummul mu'minin yarda Allah shi tabbata a gare ta wadda ta rasu shekara ta 57 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzo Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya ce idza na'asa ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi gingedi a cikin sallar shi yace falyarqud hatta yadhhab anhu an-nawm ya kwanta ya huta har sai barcin ya sake shi fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'isun la yadri yake cewa domin ɗayanku idan yana sallah halin yana mai gyangyaɗi to bai sani ba la'allahu ya zahab ya stagfir fa ya subba nafsahu takan yi ya tahi ya nema ya nemi gafarar ubangiji ya yi istighfari a cikin sallah maimakon hakan sai ya zagi kanshi ko ya waɗu wata kalma wadda ba ta dace ba game da haƙƙin shi ko game da haƙƙin ubangijinmu subhanahu wa ta'ala da wannan sawa'un ya kasance sallah ce wadda take duk da kasancewar idan an yi bagara zaka kai zuwa ga fahimtar lalle sallah ta dare ake ake ake magana to ko da sallah ta dare sallah kuma ta dare mun sani umuman babu sallah ta nafila bayan sallar isha'i kuma sallar isha'i tana ɗaya daga cikin sallolin da ake yin sa a farkon dare wanda ba a sa ran mutum zai yi barci a cikin sa da kasancewar zamu zo riwaya ta gaba ko hadisi na gaba wanda zai mana bayani hani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi akan barci tsakankanin magariba da isha kenan kamun sallar isha an yi hani a yi barci kuma an yi hani a yi hira bayan shi za mu zo za mu ga illar da ta sanya shari'a ta yi hani akan haka kina wannan yana nuna mana sallah ta nafila lokacin da kake halin da kake halin yin sallah ta nafila to kana da intin in dai barci ya ga yarin jaye ka ka ajje ka huta to karkashin haka malamai suke cewa hatta da sallah ta farilla idan dai kana sa ran lokacinta ba zai huta ba kake cikin wannan hali na gyangyaɗi barci ya riga ya rinjaye ka baka san ba abinda kake yi a cikin sallar ba abinda ya dacewa shine ka ajje wannan sallah ka tahi ka kwanta in kana sa ran da kai wanda zai tada ka ko kuma ka iya tashi kamun hutar lokaci wannan duka malamai sun yi bayani akan haka an ba da dama ko da sallah ce ta farilla to min babi aula sallah wadda take ta nafila kamar yadda yi wa kana ga sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun kasance waninsu suna ɗarwa wa kawunansu igiya saboda wai kabbarci ya rinjaye su lokacin da suke sallah ta nafila a cikin watan ramadan sai abu ne wanda bai zamanto wajibi ba don haka kadda mutum ya ɗora wa kanshi abin da ba haka ba shi ne kaga wannan yana nuna maka lalle an ruksa ko rangwame wanda shari'a ta yi mana kalkashin wannan haka kuma ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu ya ku wanda kuka yi imani kadda ku shiga cikin sallah ko kuma amana kadda ku kusanci sallah alhalin kuna masu maye suka ce hatta da gangadi me bambancin shi da maye baka san ba abin da kake yi ba saboda barcin ya riga yi ya rinjaye ka yan shi ne yake bayyanawa mutum bai san ba min yake faɗa ba a wannan lokacin takan yi ka faɗi wata kalma wadda za ta rusa maka duk abin da ka kasance kana aikatawa shi ne nan manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya allala mana dalilin da ya sanya aka ce maka ka ajiye sallar ka ta yi ka huta lokacin da ka dawo hayyacin ka barcin ya sake ka ka dawo ka yi sallar da kake so ka sallata ya ce sabida kada ka kasance a cikin halin da kake wannan sallar kana mai gyangyaɗi ba ka san ba abin da za ka faɗa ba kana neman ka gyara kuma sai ka ɓata wa kanka wannan shine dalilin da ya sanya don haka baya dacewa shi sanya a kullum mun sha magana akan matsala ta abu musa al'ashari da mu'azu bin jabal lokacin da aka aike su zuwa ga yaman shi ya kasance yana wancan bangaren shi yana wannan bangaren lokacin da ya kawo min ziyara yake tambaye shi yake cewa ya kai mu'azu yaya kake karanta alkur'ani yake cewa aini ina ahtasibu qawmati wa nawmati yace kaga ni ina ina kirdadan neman ladana a gun ubangiji lokacin da ido na biyu da lokacin da nake barci ce yace daga na ji na gaza ko daga na dan karanta wani abu sai in tayi in kwanta in huta dalilin in samu karhin da zan sake samun damar in zo in ci gaba in dasa daga inda na tsaya ka gani barcin da yake barci ne wanda yake na ibada ta sanya duk ibadar da za ka yi ta wannan niyyar ita za ta bambanta tsakankanin ibadarka da al'ada ina iya zauwa mu yi barci tsakankaninmu lokaci ɗaya a wuri ɗaya amma dai barci na ya kasance mini ina da lada a kan shi barcinka bakka da lada a kan shi sabida takan yi ni na kwanta in samu in huta don in samu karshashin yin ibada ta dare kai kuma a'a kurum ka gaji ne ka zo ka kwanta haka abu ne wanda dukkanmu abu ɗaya ne muka yi amma dai dalilin niyyar da take cikin zuciyarmu ni na samu lada kai baka samu lada ba isin ya kullum mamba ko madogara ko matsaya a cikin wannan addini namu innamal a'malu bin niyyat duk aikin da zaka yi to zaka samu sakayye shine gulgudan niyyar da ka dorawa zuciyarka ko da ka dora akanta wallahu ta'ala a'lam sai malam yake cewa wa haddathani an malik an isma'il bin abi hakim annahu balaghahu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama sami'a imra'atan min al-layl tusalli faqala man hadhihi faqila lahu hadhihi al-hawla bint tuwayt لا تنام الليلة فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا اكلفوا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة wannan hadisin hadisi ne wanda yake kamar yadda ibn abdulbar ya kawo a cikin at-tamhid yake cewa hadisi ne wanda yake munqati'un min riwayati isma'ila sai dai wasalahu al-imam al-bukhari ana aishata fi kitab al-iman imam al-bukhari ya wassala wannan hadisin daga aisha a cikin kitabul iman babu habbud dini ila allah ila allah adwamu babu wanda yake mana bayani mafi soyuwa addini ko wata ibada a gun ubangiji ita ce wadda za a jima ana yi wadda za a dawwama ana aikata ta haka imam muslim ya hutar shi a cikin kitabu salatul musafirin babu fadilatul ilmi da'im min qiyami al-layli wa ghayrihi yake cewa hadisi ne daga yahya bin yahya al-laysi daga imam malik daga Ismail bin Abi Hakim al-Qurashi maulahum al-madani wanda ya mu shekara ta 130 kamar yadda malaman hadisi suka bayyana suka ce siqani siqani ana karba hadisin siqani yake cewa annahu balagahu lalle labari ya cimme ga wani mutum wanda mu musan ba wane ne ba haka malaman hadisi ba su bayyana ba wane ne kina wannan shine irin su ne ake cewa al-balag kuma matashiyanmu a karatu mun yi bayani akan miye hukuncin hadisi wanda aka ce balagahu hadisi wanda aka yi balaga a cikin shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sami amra'atan lalle manzo Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya ji wata mata ya ji wata mata yuhtamal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji ne ana ambatanta a cikin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kanar ta komu billaili ta kasance dukkan daranta tsayuwa take yi kuma yuhdamal ya kasance manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ji karatunta a cikin masallaci kowane dare tana tsayuwa tana kiyamun laili da kasancewar mun san mas'ala ta mata daga muryarsu wurin karanta alkur'ani wannan al'aura ne bai cikin tsari ko an yi hani akan haka da da kasancewar idan muka dauka da kai abu karanta alkur'anin ta da muryarta wannan abu biyu ne wanda ya kamata mu fahimta muryar mace bata kasancewa al'aura saboda hakan ta wakana so da yawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ummu sulaim ta zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta nemi fatawa a gurin shi haka wata ta zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakiyar sahabbai ta yi magana game da manzan Allah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya wakana da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an zo neman fatawa a wurinsu mata sun zo to nan a hakan yi ka hukunta ka ce a muryan mace al'aura ce abinda ake bayani akan kamar yadda malamai suka yi bayani shine ya kasance yadda za ta lankwasa muryarta ya kasance muryar idan za ta yi magana a kanta to za ta ringa jazafinka za ta ta yi da hankalinka to a wannan halin ne yake kasancewa haramu da kasancewa wannan ihtimalati ne wanda malumai suka kawo akan shin mace muryarta tana iya ko a nan ƙarƙashin hadisi ihtimalat inda suka kawo ta kan yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da karan kan shi ya ji wannan matar tana tsayuwar dare ko kuma a'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji labari ne wanda ake bashi lalle da kai wata mata sami amra'atan min al-layli tusalli ya ji labarin wata mata wadda sahabbai suke bayani akan ta tana tashi da dare tana sallar dare dukkan dare faƙala manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai yake cewa man hazi wace ce wannan matan wadda take tsayuwa dukkan daranta a shi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a mawarkon al'amari mai aka ce mai ƙumin laila illa ƙalila ka tsaya ka yi ibada a daddare sai wani yanki na ɗan kaɗan wanda zaka bar wa kanka ka huta kuma daga baya kuma aka sauƙaƙe mai wannan alima an sai kunu wannan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulsayil layli wa nisfahu wa ta'ifatun min alladhin wallahu yukabbiru al-layla wan nahar shine yake bayyana mana aka tambaye manzo Allah ya tambaya wace ce wannan matar faqila lahu sai ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ai wannan matar ba kowa bace ba illa haula bintu tuwait haula binti tuwait ita ce mai tsayi wannan tsakiyar dare ko cikin dare la tanamu layla kun ji abinda sahabbai suka faɗi wa manzo Allah ba ta barci da dare dukkan daranta tana raya shi ne wurin ibada فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya kiyamaci wannan aikin nata na tsayuwa dukkan dare take na raya na raya dukkan dare a gun sallah yace hatta urifatil karahiyatu fi wajhihi hasi da aka fahimci lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kiyamaci abinda haula haula ta kasance tana aikatawa a huskan shi wannan kuma ala wajhin min at-taqtiba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wa sahabban shi lalle wannan abin da ta kasance tana aikatawa a huskan shi lalle bai mi dadi ba ya kyamace haka yawa kana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa inna Allah tabaaraka wa ta'ala la yamallu hatta tamallu lalle Allah subhanahu wa ta'ala ba ya ƙosawa da ku hasse kun ƙosa. Nan abin da yake bayyana mana shine Allah ba ya ƙosawa a kan bakula da hasse kun ƙosa da aikata ayyukan da za ku aikata Ubangijinku ya bakula da. shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana duk da kasancewar manzo Allah sai yake bayyana mata yake bayyana wa sahabban shi iklafu min al'amali ma lakum bihi taqa ku dora wa kawunan ku ayyukan da za ku iya saboda ainihin ayyuka adwamuha wa in qalla shine wanda za a dawwama ana yi ko da dan kadan ne kana matashinka kana jin karhin jikinka sai ka ce a'a aini raka uku rakkan zan yi wa ubangiji a kowane dare abinda zaka iya dawwama akan shi yahi soyuwa akan abinda zaka fara ka bari shine abdullahi dan umar kamar yadda mun yi bayani baya nake cewa abdullahi dan umar yana ɗaya daga cikin sahabban da yake haba-haba allah kaddara shi ma wani dare ya yi maholki ya zo ya faɗi wa manzan allah manzan allah ya bashi labarin ko ya fassara mai maholkin da ya kasancewa yana ɗaya daga cikin al'adar sahabban manzan allah sallallahu alaihi wa sallama bayan sallah asuba duk wanda ya maholki yana zauwa gun manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara mai wani lokaci abubakar yana cewa a bani in fassara a bashi ya fassara in yayi daidai a tabbatar da shi akan haka abdullahi dan umar yake cewa ni ma kullun guri na ya za a yi in kwanta in tashi na yi muhalki in zo in ba da labari ni ma a fassara mani ya ce wata rana na yi muhalki ga abin da na gani ya ce na tahi na haɗi wa ilguwa ta hafsa da haɗi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mun muhalkin da nai ya ce da na zo hafsa ta ba wa manzan allah labarin abin da na halki manzan allah sai yake cewa inna abdullahi rajulun salihun laukana yusalli billahi ya ce aikin ga abdullahi dan umar ya ce ai mutumin kirki ne inda a ce ma yana yana sallar dare ka gani ai din nagartar shi sai dai ya kasance bai sallar dare saka inda ka gani menene ana so ya fara yace da naji wannan maganar manzon Allah yace inda a ce ma kenan wankan nawa da sai ya ƙara ƙaruwa kin nawa da sai ya ƙara ƙaruwa a wannan halin Abdullahi bin Umar sai ya lazumta wa kanshi abinda lokacin da tsuha ya kai yake nadama da hamma ya rage wa kanshi lokacin da yake da kudunciya cinikin ibada a tuwon hawa in kalla in ka dora wa kanka to sai ka yi kokari ka kokarta ka jajirce ka kori shedanin ka dindan ka samun karin gai amma dai ɗan kaɗan wanda ba za ta ɗaukan maka lokaci ba wanda ka san ka yi wa ubangijinka kuma kana kirda da lada a gun ubangijinka ta yi wadda zakar runguma mai yawa kuma daga ƙarshe kuma ka gaza a yi uwa kwance uba kwance shi ne yake bayyana mana nan iklifu min al'amali malakum bihi taqa ku dora wa kanku abinda za ku iya aiwatar da shi a koda yaushe wanda za ku dawwama kuna yi kadda ku dora wa kanku abinda ba za ku iya aiwatar da shi ba shi ne nan yake bayyana mana idan muka leka zan mu gani manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu akan dora wa kanmu abinda ba za mu iya zuwa da shi ba ko abinda za mu iya tauyewa ko wata rana mu gaza yin shi abinda za mu iya shi za mu ɗora wa kanmu wanda za mu dawwama muna aikatawa wallahu ta'ala alam kinan fahimta abinda za mu fahimta aikin da za mu iya yin shi wanda za mu dawwama muna aikata shi to kaga wannan hadisin yana bayyana maka lalle manzo Allah ya kyamata ya kasance mutum dukkan daren shi kurmi ya sarayar da shi ne a wurin sallah manzo Allah ya kyamace haka kamar yadda yau kan ɗaya daga cikin sahabbai iyalin shi ta kawo ƙara wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance da rana shi kullun azumi yake daddare kullun sallah yake manzo Allah da ya kirawo shi yake cewa kaga inna li badanika alayka haqqun wa li ahlika alayka haqqun ya bayyana mi dukkan abubuwa wanda suke da haƙƙi a tattare da shi kaga wannan gangan jikin taka tana da haƙƙi a kanka ka bata hutunta jiki magayi in baka kwanta ba dalilin gajiya wata rana zubewa za ka shine wannan gangan jikin tana da haƙƙi a kanka haka iyalin ga su ma suna da haƙƙi a kanka ba a ce maka wajibi ba sai ka aikata ba ka taƙaitu game da sahabin da ya zo mutumin karkara wanda ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzan Allah shin da kai wani abu wanda miye wannan miye ubangiji na ya farlanta mun wanda yake wajibi sai na aiwatar da shi yace salloli guda biyar a kowace sahiya da kowace dare yake cewa shin ina da wani abu koma bayan haka da kai wani abu wanda aka farlanta mun wanda yake da alaka da sallah koma bayan haka yace a'a illa an tatawwa sai dai idan ka ga dama kai nafila da ya kare mai raskon dukkan rukunan musulunci guda hudun nan wanda ake bayani wanda ake aikata su sai ce to manzo ya juya baya ce manzo Allah wallahi ba zan karawa akan abin da aka farlanta mun manzo Allah da ya tahi yake ce wa sahabban shi yace in dai yayi abinda ya wada in yace shi kuma aljanna ta tabbata a gare shi ka gani kakka dora wa kanka abinda ba za ka iya ba na fi lauli abu ne wanda suke kwamfansan farlolinmu a gobe kiyama da zarar an leka farilla aka gada ku yi sakaki da wasanni a cikinta sai ce ku leka mai nafilar shi nafilar nan ita za a ɗauko a yi kwamfansan kamar bonus ce za a ƙara sai a yi kwamfansan abin da yake farilla a ce maka to tahi shiga gidan aljanna ƙarƙashin rahama ta ubangiji ba a wani wanda ya kamata a yi sakaki a kan shi ba amma dai kada ka ɗora wa kanka abin da kai ba za ka iya ba ko kuma abin da za ka ɗora wata rana ka sake shi ɗari bisa ɗari ka fasa shi ya kasance idan ka ɗora wa kanka ya kasance abu ne wanda zaka dawwama ko nan da shekara hamsin mai zawa in Allah ya samu na cikin masu rai to zan iya babu wata damuwa za a iya wallahu ta'ala alam sai malik cewa haddathani an malik an zaid bin aslam an abihi anna umar bin al-khattab kana yusalli min al-layl ma sha Allah hatta idha kana min akhir al-layl ayqaza ahlihi lis-salati yaqulu lahum as-salatu as-salata as-salata thumma yatlu hadhihi al-aya وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى wannan riwaya imam malik ya keɓanta da ita riwaya ce daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga zaidu bin aslam al-qurashi al-adawi shine ake kiran shi da ake mai inkiya da abu usama bai mutu shekara ta 136 daga hijira daga makka zuwa madina daga baban shi shine daga baban shi shine aslam maula umar bin khattab aslam maula umar bin khattab so da yawa muna bayani akan yantaccen bawa na umar bin khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi ya mutu shekara ta 80 daga hijira daga garin makka zuwa madina da da kasancewa an su malaman taraju sun ce ya mutu a shekara ta 60 daga hijira daga garin makka zuwa madina sikani muhtar su ne wanda suka musulunta lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake raye amma dai ba suka manzan Allah ba sun tar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah mai tukawa akwai wanda ya shigo garin madina manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mutu kaga wannan baka ce mai wasu habi ba sai dai kuma ya kasance muhdaram shi ya yi tabi'i amma dai bai kai sahabi ba yake cewa daga anna umar bin khattab radiyallahu anhu lalle umar dan khattab khalifa na biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya rasu shekara ta 23 daga hijira daga makka zuwa madina ya kasance yusalli min al-layli ma sha Allah yana sallata sallolin dare abinda ubangiji ya riga ya kaddara me ya sallata da nan gaba zan mu zo babu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam ba fil witr zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a wata riwaya ta Aisha yana sallata raka'a guda 11 har witr a wata riwaya yana sallata raka'a guda 13 har witr amma dai nan zaka gani nan malam sai ya kawo maka ko kuma aslam sai yake cewa ai manzon wannan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana sallata abinda Allah ya riga ya kaddara mai ya sallata a cikin dare wannan kuma mutum yana da incin haka don ita abinda ake cewa nafila ko kiyamun laili wannan an itlaƙin shi mutum yana iyawa ya yi bibi ko ya yi hudu-hudu abinda Allah kaddara za a iya wata rana za ka tashi kasan kana da kwarin jikin da za ka iya aika tsayi illa ma sha Allah amma dai ga abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana aikatawa yake cewa ga abinda umar ya kasance abinda allah riga ya kaddara min zai sallata a cikin dare yake tashi ya sallata hatta idza kana min akhir layli har sai idan ya kai karshen dare kenan lokacin da albijir yake nema ya hoto kenan karshen dare ko sa'a ta karshe ta dare yake cewa ai qaza ahlahu lis-salati sai ya tayar da iyallan shi ba dan komi ba dan sallar dare a tashi mai wuturi mai shafa'i da wuturi ya tashi yayi mai shirin ko ta kwana ya tashi diddan a shirya wa sallah asuba yake cewa ya kulu lahu abin da yake cewa ga iyallan shi shine as-salata as-salata a tashi lokacin sallah yayi lokacin sallah yayi sai ya karanta musu wannan ayar wa amuru ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyallanka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan yin sallah wastabir alaiha ka jajirce mukurata jajircewa akan yin wannan sallah shi kuma duk umarnin da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama umarni ne ga al'ummar shi ka jajirce iya jajircewa yace to idan aka yin haka ko idan aka aiwatar da haka la nas'aluka rizqan ba ma buƙatar ba ma tambayar ka wani arziki ya za a yi a kullacin a warware can ya za a yi a santa a hudda can a samu yace a a ba mu tambaye ka hakan ba mu za mu bude maka hanyoyin samu mu za mu baka mu za mu arzuta ka to duk wanda ubangiji ya dau lamarin arzuta shi ai ya ga ai dukkan wani mai gida wanda gare mu a rayuwar nan saboda shine gatan gatan gatan mai gida inna Allah huwar razzaku zul quwwatil mati ba mai badawa in ba shi ba shi ma wancan inda ya bashin shine da ya bashin to aka ce maka gacin ga kayan alƙalamin in kayi ka zanna to tabbas ba ma buƙatar ka damu kanka akan arziki mu muka dau alwashin zamu arzuka ka wallahi kuma duk wanda yake so ya jarraba ya ga ikon Allah a cikin wannan al'amarin wa kana wa'aduhu maf'ula ubangiji idan ya yi alkawari to wa tabbas wa alkawarin ubangiji abin cikawa ne yake cewa wala aqibatu littaqwa kuma makoma mai kyau tana tare da waɗanda suke da takawa Allah ya datar da mu وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها شما وانا بلاغني amma dai da daga ƙarƙashin hadisi marfuyi wanda imam bukhari da muslim dukkan sun mutar da shi hadisin abu barzat al-aslami yarda Allah shi tabbata a gare shi imam bukhari ya hutar da shi a cikin mawaqitus salat babu ma yukrahu min an-nawmi qabla al-isha babu wanda yake mana bayani na daga abin da aka karhanta barci kamun sallar isha'i haka imam muslim ya hutar da shi a cikin al-masajid wa mawadi'us salat babu ma yukrahu باب استحباب التكبير باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها باب wanda yake mana bayani akan sabku dan sallar asuba a harkon lokacin ta ya kawo wannan hadisin a gari shi yake nuna maka in ka aka zauna aka yi hirar dare to ba lalle ba a tashi ba a yi sallar asuba ba a lokacin ta ba shine shi kuma ibada ake wa so ake yi ka samu dukkan garabasa ka tashi karshen dare sannan ka wannan saboda mas'ala ta qiyamul layl kamar jiya yanda muka bayyana a karatunmu ya cewa mas'ala ta qiyamul layl mataki hudu gare ta da kai mataki na babban matakin shine ka jinkirta ta zuwa karshen dare mataki na biyu shine wanda zaka yi ta bayan ka kwanta ka tashi mataki na uku shine wanda lokacin da ka zo barci kowane lokaci ne kan yi ta mataki na hudu na ƙarshe wanda shine adna shine da zaran an sallame sallar isha'i ka tashi kan yi ta shine ya za a yi ka samu haka shine malam ya kawo mana wannan hadisin riwaya daga sa'id bin musayyab yarda Allah shi tabbata a garshe ke cewa yukrahu an-nawm qabla al-isha an karhanta yin barci kamun sallar isha'i tsankanin magarba da isha ka tayi kurum ka shanta ke kai barci wannan kuma zai kawo maka sanadiyyar ka rasa sallar isha'i a lokaci rubba ma ka kwanta idan ka kwanta sai kurum he ka he dai ka tsinci kanka lokacin da ladani yake kiran sallah sallar asbahi kaga lokacin sallar isa'in ka riga ya kasara yadda shi baka same shi ba ko baka yi sallar isha'i ba a lokacin ta ba sanya aka karhanta da abin da kake ka haƙura a yi sallar isha'i sannan ka ta yi ka kwanta ya ce kuma wal hadisa wal hadisu ba da ha haka kuma zance bayan sallar isha'i kowa ya tafi gidan shi ya zamana kowa ya tafi abin da ya dame shi amma dai a zo a ɗora fada bayan isha'i shi ma an karhanta amma dai mu yanzu wannan ita ce kasuwanmu da zarar an ce an yi isha'i to lokacin na haba haba ake da kai wane ya ɗora ta wane sai karfe tara zai tada tashi wane ya karfe goma ya ɗora tashi shi kuma wannan me yake kawo maka rashin tashi lokacin sallar asubahi inda za ka haƙura da zaran an ce maka kasai kayi sallar ishayi ƙarhe tara ko ƙarhe takwas ka tafi gida aka yi abinci aka yi abin da za a yi dai bayan ƙarhe tara goma a ce ka kwanta ina kyauta zaton dai ba abin da zai hana ka tashi kamun sallar asubahi in ya za a yi barcin sai kaji ya kai maka ya ishe ka amma dai ka kwanta ƙarhe biyun dare ka kwanta ƙarhe ukun dare ya za a yi ka tashi sallah asuba ai gwanda ka haƙura ka bari barcin ya zuwa lokacin da ka kammala sallah asuba sai ka dawo ka zo ka kwanta to kaga wannan shi ma wata mas'ala ce wadda take ita ba shine yana ɗaya daga cikin riwaya kamar yadda Imam Dawudi ya kawo yake ce awul ursi aw musafir yace sai dai kurum an yi da masala ce wadda kamar shige ta kanta jabana lokaci sai ke cewa wa haddathani an malik annahu balagahu anna abdullahi bin umar kana yaqulu salatu al-layli wan nahari masna masana yusallimu min kulli rak'atayn qala malik wa huwa al-amru indana daga yahya bin yahya al-laysi daga imam malik yake cewa lalle labari ya cimmi abdullahi dan umar ya kasance yana cewa salatu al-layli masna masna sallar dare bibiyu ce da yana nahin kenan sallah ta nafila sai ya jingina ta zuwa ga fillaili wannan salatun laili wannan hari dare da yini wannan kenan yana nuna maka lalle sallah ce ta nafila wanda yake bayani a kanta kenan sallah ta nafila idan zaka yi ta sai kasance ka yi ta guda biyu biyu ba wai hudu hudu ba ya kasance wanda kun ruwayoyi wanda yake bayyana mana ko wanda suke tabbatar mana lalle ana iya yin salloli raka'a hudu hudu kamar yadda babi na gaba zai zo zai bayyana mana nan imam malik da yake cewa masna masna da ya kawo yake cewa huwa al'amru indana wannan shine al'amari a gunmu karkashin wadata abdullahi dan umar salatul layli wan nahari masna masna sallar dare da yini tanafila shine raka'a guda biyu biyu yusallim yusallimu min kulli raka'ataini mutum zai sallame a kowace raka'a guda biyu kidan kowace raka'a guda biyu ita ce wadda take masna masna kenan mutum zai yi ta wannan shine al'amarin ko mazhabin imamu malika haka imamu shafi'i da abu yusuf da muhammadu bin hassan dukkan sun tahi akan lalle sallar dare masna masna biyu ce kenan kayi ka sallame kayi ka sallame duk da da kwai wannan imamu abu hanifa ya kawo yake cewa in sha a sallama min arba'in in ya ga dama yana iya sallamewa a raka'a guda hudu haka imamu sauri da imamu alhassan bin salih sun ta yi a kan salla kam sha'a bi salamin wahidin mutum yana iya yin salla yanayin yadda ya ga dama da sallama guda daya yana iya yin amma dai sun ce abin da yake shine ya ringa zama zama na tahiya kayi ka tashi kayi ka tashi yace ma sha'a gwalgwadon abin da ya ga dama gwalgwadon abin da ya ga dama nan da ya kawo wannan salatun laili wannan hari masna masna da kwai imamu turmuzi ya yi wasul'in wannan hadithin marfu'an a cikin abuwabul juma'a babu ma sha ana salatun laili masna masna lalle babu wanda yake mana bayani lalle sallar dare biyu biyu ne biyu ka sallame biyu ka sallame amma dai babu wani laifi kamar yadda imamu abu hanifa ya bayyana ya kawo dalilan shi akan haka babu wani laifi mutum idan ya ƙara ya ƙara akan ya yi hudu ya sallame ya yi hudu ya sallame da wannan magana kuma ta su imamu sauri da alhassan abin dubawa ce haka hada mafi rinjaye kalkashin mas'alar shine wannan hadai imam malik da yake cewa huwa al'amru inda na mazhabin imam malik shine da kwai riwaya wadda imam malik ya kawo hujja banda wannan hadisin wanda hadisi ne wanda yake marfu'i da kwai riwaya wanda wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambaye shi akan sallar dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce min salatul layli masna masna fa in khashiya ahadukum subha salla rak'atan wahida tutir lahu ma qad salla fa in qila fa tutir lahu ma qad salla yake cewa sallar dare raka'a guda biyu ce yace idan mutun ya ji tsoron asuba ko alfijir zai keto bi sallar nan ba yace to ya sallaci raka'a guda ɗaya lakka sai ta kasance mai matsayin mutiri akan abin da ya sallata na bayanta والله تعالى أعلم kina wannan shine karshen baba mu shiga babi na gaba malike cewa babu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama fil witri babi wanda zai mana bayani akan sallan manzan Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi a cikin witri حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن wani hadisin imam muslim ya fitar da shi a cikin salatul musafirin babu salatul laili wa adad raka'atin nabi sallallahu alaihi wa sallama fil laili wa anna witr raka'atan wa anna raka'ata salatun sahihatu yake cewa babi wanda yake mana bayani akan sallar dare da adadin raka'o'inta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi da dare kuma lalle witri raka'a ce kuma raka'a sallah ce wadda take ingantatta shi ne abinda imamu muslim ya kawo ƙalƙashin babu haka imamu abu dawud ya hutar da shi a cikin as-salatu babu salatul layl haka imamu tirmidhi shi ma ya hutar da shi a cikin as-salatu ma jaa babu ma jaa fi wasfi salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama bil layl babu wanda yake mana bayani akan siffar sallan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk dare haka imamu nasai haka shi ma imamu bukhari ya kawo hadisin hadisi mai lamba ta 6310 yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga ibn shihab az-zuhri muhammad ibn muslim bin ubaidillah az-zuhri wanda ya mu shekara ta 125 yake cewa an urwatu bin zubair urwatu bin zubair bin al-awwam bin khuwailid an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga aisha ummul mu'minin mata ga manzon mutsira da aminta Allah shi tabbata a gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi kana yusalli min al-layli ya kasance yana sallah daga cikin daren shi ihda asharata rak'atan raka'a guda goma sha ɗaya yutiru minha bi wahidatin yana yin goma sai ya yi wutiri da guda ɗaya sai ya baka raka'a guda goma sha ɗaya ya ce fa'iza faraga idan ya kammala wannan sallolin nashi ɗaɗɗaja ala shirka hil'aiman sai ya kishin gida ɓangaren haƙarƙarin shi na dama wannan ita ce sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama nan kan matsalar witiri malamai sun yi saɓani akan wa'ansu matsaloli guda uku shi ne matsala ta harko shi ne shin witirin wajibi ne ko ba wajibi ba ne ba duk da kwal nan gaba za mu gaba ne wanda malam wanda zai buga mana a gaba haka matsala ta biyu shi ne shin ana iya keɓantan wutiri ba tare da shafa'i ba mutum ya tashi ya yi shi shi kaɗai sannan matsala ta uku shi ne adadin raka'o'in shi wutar uku za a yi ko ɗaya za a yi za mu zo za mu ga wannan matsalolin duk da muna iya muhallale matsalolin kaga matsala ta harko akan matsalar wajibcin wuturi idan muka ɗauka zan mu gani imam malik da imam shafi'i sun tafi akan wuturi ba wajibi ba ne ba sunna ce wadda take mu'akkada aka imamu abu hanifa kuma yana ganin a'a wuturi wajibi ne amma dai ba farilla ba ne ba da kasancewar ga wanda suka karanci usul mun yi karatu a can baya a warqat bangaren mazhabin hanafiya da mazhabin jambur bangaren alfardu wal wajib to su suna gani wajibi ne ba wai farilla ba ne ba amma dai jamhurin malamai suna ganin mutuli sunna ce wadda take ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama kuma masala ce wadda mutum yana iya aka ce sunna ce kana da zaɓi ko kai ko ba kai ba in ka yi yusabu ala fi'liha wa la yu'aqabu ala tarkiha yana zaka samu lada akan abin da ka aikata amma dai dan ka bari ba a ce ba wai za maka ba ko za a dora maka wani zunubi akan abin da ka bari na daga sunna ba misala ta biyu shine adadin raka'o'in wutiri yanzu idan ka dauki mazhabanmu na malikiya imam maliki ya tafi akan wutiri raka'a guda ɗaya lakkance tilo kuma imam shafi'i ya tafi akan wannan hada sai dai imam abu hanifa yana ganin a'a ai wutiri raka'a guda uku ce dalilin shi akan haka shine hadisin Aisha wanda nan gaba zamu zo zamu karanta shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yutiru minha bi wahidatin da zamu zo kan hadisin insha Allah sai mas'ala ta uku shine shin wutiri sai an hada shi da shafa'i za a yi shi ko kuma a'a ana iya yin shi shi kadai shine wannan matsalar jamhurin ko abin da ya shahara wurin malamai shine ana hada witiri ne tare da tare da tare da shafa'i raka'a guda biyu kamar yadda ibn habib ya rawaito daga imam malik kuma shine abin da ya shahara a mazhabin imam malik rahimahullahu ta'ala kuma bakwai daga cikin furu'ati in mas'alar shine shin wutiri wajibi ne sai an karanta abin da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta ko kuma da abin da ka karanta kai yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ya kasance yana karanta qul huwallahu ahad da al-mu'awwazatayn shine qul a'udhu rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas amma dai idan ka karanta wani abu ko ma bayan haka ba za a ce maka ba kai laki ba Allahu ta'ala a'lam
حديثي نقبة يجتيا وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المكبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أنه سأل عائشة زوج النبي صلى زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان wala yanamu qalbi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar shi a cikin at-tahajjud ko kitabut tahajjud babu qiyamin nabi sallallahu alaihi wasallam bil layl fi ramadan wa ghayrihi babu wanda yake mana bayani akan tsayuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sallar dare a cikin watan ramadan da wajen watan ramadan haka Imam Muslim ya wutar shi a cikin ingantaccen littafin sai cikin kitabu salatul musafiri babu salatul layli wa adadu raka'atin nabi sallallahu alaihi wasallam fil layli wa anna al-witr raka'a babu wanda yake mana bayani akan sallar manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi da adadin raka'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a dare kuma lalle wutiri raka'a raka'a ce kuma raka'a sallah ce wadda take ingantatta haka abu dawud ya hutar da shi a cikin sunan shi da imamu turmuzi haka imamun nasa'i hadisi ne daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga sa'id bin abi sa'id al-maqburi al-madani wanda ya bi shekara ta 123 daga hijira daga garin makka zuwa madina ne duk da ibn hajar yana cewa ta gayyara qabla mauti bi arba'i sinin yace ya canza ya huta daga halin fiqa kamun mutuwar shi da shekara guda hudu shine wani sa'in zaka samu mutum idan shekaru suka ya tawahhama fi akhir umrihi sai ya ringa hada elbi da da kadago a cikin wuri ɗaya ya gaza bambancewa ya suke to haka zai ringa kwada hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to a wannan halin ba a karba hadisin shi daga lokacin da aka fahimci ya shiga wani hali ko ya samu lakhbada a cikin kanshi sai a ce to wani daga wannan lokacin zuwa lokacin da Allah zai karba rayuwar shi ba za mu karba zama mu sake karba hadisi ba a hannun shi ba saboda ya fara kwado ko ya fara hada wancan isnadin da wancan isnadin shine haraka ta hadisi haraka ce wadda Allah ya kawo wa'ansu mazaje suka yi tantance kadda a jingina wa manza Allah sallallahu alaihi wasallama wani abin da bai wada ba kuma wannan manza Allah a rayuwar shi ya bayyana wa al'umma shuwa'idi wanda duk wanda ya man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda ya muni karya da gangan to tabbas ya nemi mazaunin shi a cikin wutar jahannama Allah ya kawo aka tace aka tankade aka rairaye wannan da zai karbo hadisin shi wane ne sai an ga lahai an san labarin shi mutumin arziki ne yi an malami ne ana karba hadisin shi ko ba a karba ya halayyar shi suke kasancewa wurko wani lokaci da imamu bukhari ya ta karɓa hadisi wurin wani mutum da ya ya tarar da shi yana ma dabba dubara ya kawo ya kawo abinci ya kawo kwano yana nuna mata diddan ta zo ya kama ta ya ce to wannan wanda ya ma dabba dubara ya mata ƙarya ya za ma amshi hadisin shi kawai ya juya ya tafiye shi aka ce mai ai wannan wanda ka zo don ɗaukar hadisin ko hadisi kaza da kake nema wannan shi yake da shi ya ce a ba zan karɓa wani haƙura mai amfani shi shi sanya duk wanda shi sanya za ka ji an ce maka sikatun sabutun babitun duka wannan ai a matashiyanmu ta karatun nan dukkan saman yi so wajibi ne sai a tantance a san wane ne shi shi ne nan ibn hajar ya kawo shi sanya ai zaka ga tarihul kabir na imamul bukhari zai ambace ka wa'inda duk ya amso hadisai a wurinsu zai ambaje ka an ahe ka wuri lokaci kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza karshe ga hukuncin da malamai suka maka wani ya ce kai suka ne wani ya ce a kana kana kana kana tadlisi wani ya ce a kana irsali duka wa'annan sai a ce to wannan an yi wannan disqualification shi bai cikin wanda zamu dauki hadisan shi amma mu yi amfani da su shi ne malamai sun tsaya sun taka tsantsa akan matsala ta hadisi ya sanya duk abinda wani zai zo ya ragito ya faɗi maka a cikin addini sai ka tambaye shi aya ko hadisi hadisin hadisi ne ingantacce ko ba ingantacce ba a wannan halin sai mu karba mu aiki da shi saboda mu a cikin addini ba kowane shirme ba kowane rakita-rakita ba za mu ɗauka za mu yi amfani da shi ba kisan ya sanin yana da amfani a cikin addini shi ne ya kawo sa'id bin abi sa'id al-makburi ya ce an abi salma abu salma bin abdurrahman bin auf al-qurashi az-zuhri al-madani wanda ya mutu shekara ta 94 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa annahu sa'ala aisha ta zaujar nabi sallallahu alaihi wa sallama yalle ya tambaya aisha iyali ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama as-siddiqa bintu siddiq take yake ce mata kaifa kana salatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi ramadan ya ya sallan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama take a cikin watan ramadan nan ya tambaya yace a cikin watan ramadan kaga dan mi dan kasancewa a watan ramadan ne mutanen suke za zabura suke zagi ne damtse don su yi wa ubangiji sallolin dare wani daga ramadan ba zai sake durkushi ba a dare ba bayan sallar isha ba sai wani ramadan ya sake dawowa to aisha saboda fituhunta ta karantar da shi wani abu wanda bai sani ba su take ce mai ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yazidu fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan manzo Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi bai kasance ba yana dadi akan salloli guda 11 a cikin watan ramadan ko kuma a wajen watan ramadan kaga wannan shi ke nunawa manzo Allah wai ba a watan ramadan ba kadai yake sallah ba abinda yake yi a cikin watan ramadan shi ne yake yi a wajen watan ramadan kuma abin da yake yi shi ne bai daɗawa a kan raka'a guda goma sha ɗaya yaya yake yin su sai take bayyana ne kamar ka ce tunda ita aisha malama ce ba banza ba da kai hikimar da ubangiji ya haɗa manzan allah sallallahu alaihi wasallama da aisha don ta kasance malaman malamai mata da maza daga bayan bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta rawaito a cikin mata kafa na duniya ba wadda take da irin hadisan da ta rawaito a gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne he take karantar da wa take karantar da abu salma bin abdurrahman bin au take ce mai gayan da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake sallashi yusalli arba'an yana sallatar raka'a guda hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kai ai ba za ka ma tambaya ba akan kin wannan salloli da manza Allah guda hudun nan da yake yi kuma da tsawon su makurata kyau da tsawo da tsawaita su kuma da ba mi ake so a sallar dare shine yawaita karanta qur'ani shine in raka'a biyu za ka yi ka kasance ka karanta kamar yadda yake bayyana mana wanda ya karanta aya goma kutiba min alqanidin ko haka a mataki mataki wanda ya karanta aya goma za a rubuta shi daga cikin kaza wanda ya karanta aya 20 za a rubuta shi daga kaza wanda ya karanta aya 100 za a rubuta shi daga cikin kaza wanda ya karanta aya 100 ne karshe ko ita ce bulaban ko dubu ko sannan kowa da irin matakin da zai samu idan ya karanta a cikin dare karanta karanta alqur'anin wa qur'anul fajr abinda ake so idan duniya ta tsaya kowa ya tafi ya kwanta ka samu kai munajati da ubangiji ka ji dandanan wannan alqur'anin kana karantawa kana tadabburin shi kai da za ka tsaya a kan aya ɗaya ka yi ta maimaita za ka yi ta maimaita za ka yi ta maimaita ta wallahi za ka kai lokacin da za ka hoshe da kuka a kan wannan aya saboda shi alƙur'anin nan a a kullum a ɗanyance yake yadda ubangiji ya saukar da shi a lokacin waɗancan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan wani abu wanda ya wakana a tare da su ko kuma a cikin halin su to haka kai ma da zaka karanta zaka gani wannan abin da aka saukar a wannan lokacin kamar kai ne ka aikata shi aka saukar maka da wannan ayar kuma shi kuma abin da ake so game da alkur'ani shine tadabburi afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min 'indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira ga mai karanta alkur'ani shine duk abin da zaka karanta ya kasance ka san me ubangiji wani sako yake so ya baka wannan sakon da zaka tsaya ka nutsu wallahi tallahi zuciya za ta girgiza aya daya wallahi za ta canza maka dukkan al'amarinka alega kaga imamu imamu shafi yake cewa kai da hu ubangiji ma ya sabkar da wal asar kadai yace wallahi da ta isa a cikin alkur'ani ta isa ta saita mana dukkan al'amuranka to ina aka sabkar maka sura 114 izhi 60 juz'i 30 ka dan yanki wani abu ka karanta ka shi dadin alkur'ani ka shi halawa ta alkur'ani shine a kullum ina tausaya wanda yake karanta alkur'ani bai san abin da yake wada ba Allah ya ƙara mana ni'ima ya ƙara sanya mu ƙara fahimtar abin da yake cikin alkur'ani wa ajaizuhu la tanqati abadan ita ke bayyana mai take cewa summa yusalli arba'an sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci raka'o'i guda hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna ai ba za ka ma tambaya ba akan kin wannan salloli na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da tsayin su yace summa yusalli salasan sannan ya sallaci raka'o'i guda uku fa qalat Aisha Aisha take cewa fa qultu ya rasulullah da aka yi haka naga yanda manzo Allah yake yi sai na tambaye shi wata rana nake cewa ya ma'aikin aikin Allah a tanamu qabla an tutir shin kana barci ne kamun kai wutiri faqala sai manza Allah yake cewa ya Aisha yake Aisha inna aini tanamani wala yanamu qalbi ai itanuwa na ne suke barci amma dai zuciyata ba ta barci wannan khususiyya ce game da manza Allah sallallahu alaihi wasallama ni da kai da zaran mun kwanta dukkan mu ake dauke mana wuta da zuciyar da idanuwan ba wani lissahi wanda yake mana saura amma dai manza Allah sallallahu alaihi wasallama idanuwan shi ne suke barci zace shi ba taɓa barci ba saboda a cikin wannan halin wahayi yana iya zo mai idan ya zo kuma wahayi ne muhalkin annabawa ita ce ake kiranta da arru'iyar sadiqa kuma da ita manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara kamun ma a fara mai wahayi wahayi wanda ya maida shi annabi sannan ya maida shi manzo daga gun ubangijin shi wannan kuma zai da lokacin da ya dan na dai da kwai yan bayanai a ƙarƙashin wannan wannan yana da kwai riwaya ta abdullahi bin abbas wadda ya bayyana yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance lokacin da ya kwanta a gidan shi yana raka'a guda hudu idan ya raka'a guda hudu sai ya koma ya kwanta idan ya koma ya kwanta can an jima kuma sai ya tashi ya sake arwalla kuma ya guda hudu wannan duka wannan ya tabbatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi amma dai kai kuma in aka ce maka yayi haka ai Aisha ta bayyana maka fala tasal an husnihinna wa qulihinna tsayaita wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a sallar shi ta dare haka kuma da kyan sallar shi wanda yake yi zaka same shi idan ya zo ya tsaya tare da khushu'i tare da tumanina ya san wane ne a gaban shi yana bijirar da zace shi zuwa ga ubangijin shi da haka sallar shi gwanin kyau gwanin sha'awa haka kuma tsayi take yi ya jima yana karanta alkur'ani Allahu ta'ala kasancewar an samu manzo Allah ya karanta suratul baqara aya guda aya guda biyu ko Allahu ta'ala alam kasancewar lokaci ya zake nan zamu takaita anan insha Allah sati mai zuwa sai mu daga daga inda muka tsaya abinda muka karanta daidai Allah ba muladin shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amin na arziki na nesa da na kusa da ke bara addu'a muna fatan ubangiji ya biya bukatun kowa ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuri'an mu albarka yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yi wa sauran kwanukan mu albarka haka muna tausali ga wannan zama da muka yi dukkan wata bukata da ta tsaya mana a rai muna fatan ubangiji ya biya mana ita ya sanya albarka a ciki abinda kuma yake sharri ne game da addininmu game da rayuwarmu muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya baddala mana da mafi alkhairi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka ونتوب إليك